أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول من رسول ولا نبي إلا ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barke mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na asibit wanda ya yi daidai da sha takwas da watan tara watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da biyu da watan shida a lisahin turawa miladiyar haihuwa annabi isa danna na marya idan tarihi ya inganta shekara 2018 miladiya da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya ba mu ikon fadin gaskiya da kuma aiki da gaskiyar muna addu'a ta alkhairi wannan ayyukan da muke yi na alkhairi cikin wannan wata mai tarin albarka ya Allah muna tawassali da sunayenka mafi kyawu wa'inda idan aka roƙa kira karɓa ya Allah ka karbi duk ibada da muke yi a cikin wannan wata mai tarin albarka ya Allah ka sanya muna cikin intattu daga cik- a cikin wannan wata mai tarin albarka ya Allah muna addu'a ta alkhairi yan uwar suke bada goyon baya a gun sauraron wannan tafsiri karatun alkur'ani mai girma da ma wanda suke bada goyon baya ta saurari ta kafar radiyo ya Allah gaba ɗaya da mu da su gaba ɗaya ka san bukatocinmu na alkhairi ya Allah ka biya mana dukkanin bukatocinmu na alkhairi bi rahmatika ya arhamar rahimin yan uwa da suka riga yi gidan gaskiya Allah ya gafarta musu mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sanya mu cika da imani e ajiya mun kwana a aya ta tala- arba'in da tara a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul hajj amma gabanin nan watan jiya ina bayani e, akan hijirar e, alhijratul ula ila habsha hijira ta fari zuwa zuwa habsha sai na ce egypt a turanci alhali kuma waton ethiopia ce ba egypt ba sai da na saurari wa'azin a rediyo sai na gane cewa e- egypt egypt nake gayya alhali kuma ethiopia take waton ethiopia habsha ta ce gari na farin da musulmi suka fara yin hijira zuwa zuwa wannan garin da fata allah subhanahu wa ta'ala ya jagoranci a karatutukan kuma da muka yi baya waton a tarihin annabi ibrahim muka karanto hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da ya ce lam yakzib ibrahim ghairi salasin annabi ibrahim bai yi magana da take ba ta haka nan ba wanda muka muka kira ta da ƙarya akwai malaman da suke ganin cewa bai dace a kira annabin Allah da cewa ya ƙarya ba suka ce abin da ya kamata a ce shi ne tauriya to ina fatan dai mun gyara da fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuranmu da haka yau za mu tashi ke farkon aya ta arba'in da tara don ci gaban bayani sai Allah ya ce قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين Allah ya ce Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirun mubin Qul ka gaya musu wannan fi'ili amari ne Allah subhanahu wataala yana baiwa manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam umarni sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu ka ce ya ku taron mutane gaba daya yukhatibun nasu ai ka khadabin mutane kai musu magana me zaka ce musu inna ma ana lakum nadhirun mubin hakikan fani manzo ne wanda yake gargadi gare ku Allah subhanahu wata'ala ya aiko ni domin yi muku gargadi na yi muku albishiri da kuma gargadi a ta a lokaci guda albishiri shine duk wanda ya bi abinda na zo da shi na abinda alkur'ani yake karantarwa ya bi sunna ta ni manzon Allah in ji annabi to a albishir na zalimi shi ne akwai aljanna sannan kuma gargadin nake yi duk wanda ya bar karantarwa ta alkur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to ai masa gargadin cewa akwai wuta idan ya mutu zai shiga to wannan khitabin tun harkon tun zamanin manzo sallallahu har yanzu ana yin shi a ga mutanen duniya gaba daya da manzo Allah ya ce balligu anni walau aya idan aya ka sani ma ka san ma'anata to ka karar da wanda bai sani ba dan malami usul salasa da yazo yace ya wajiba akan kowane mutum ma'rifatu arba'u masail san mas'ala guda hudu yace na farin al-ilm kai ilimi kai mi kai ilimi yace wa huwa ma'rifatu Allah shine ilimin sanin Allah ka san waye Allah ka wanda zaka bautawa yace sannan kuma bayan ka san Allah ka san addinin ka sannan kuma ka san waye manzon ka yace idan kai wannan ka san wannan yace abu na bi sai ka mi al'amalu sai ka yi aiki da ilimin da ka aikata ka sani mal ilmu illa al'amalu bihi ai menene ilmi face sai aiki da abin da ka sani yace na uku sannan kuma ad-da'watu ilaihi bayan kai ka aikata ka tabbaka bayan ka yi theory ga faratik ke biyuwa bayan ka'ida to sai ka yi kira ka je kira mutane zuwa ga wannan ilimi da ka sani da shi to na ƙarshe sai ya ce asabar alal azafihi sai ka yi haƙuri gun isa da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala dan annabawan Allah ma an karetar da su to Allah ya ce ka gaya musu ya kai manzon Allah ka kira mutane gaba ɗaya masu imanin da kafiran gaba ɗaya duk mutanen sun shiga ka gaya musu me zaka gaya musu inna ma ana lakum nadhirun ka gaya mushrikan makka manzo Allah kai gargadi ne aka turo ka kai musu kuma sannan mubin mai bayyana da gargadin ya yi kira da rana dan ya zo ya musu mi lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce manzo Allah wa anzira ashiratakal aqrabin manzo Allah tashi ya hau dutse ya kira duka manyan manyan su kafiran duka manyan ƴan uwansa shawa ya ce masa shin za ku gaskata ne idan na ba ku labari suka ce ma alimna alayka min kadhib tunda muke ba mu taɓa jin kai wata magana da ba haka ba taɓa ƙarya ba a rayuwarka sai ce to ni ho manzon Allah ne sannan kuma ina maka gargadi akan huta naran talazza nan take Abu Lahab ya tashi ya ce tabballaka ya Muhammad sai Allah ya saka da aya da ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka Allah ya ce ka gaya musu cewa kai kana gargadi ne kana dora mutane akan hanya amma da izinin Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم Allah ya ce fallazina amanu wa amilu salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim amma kaga waɗanda suka yi imani suka karbi kiran da kake musu kai manzan rahama annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam suka karbi kiranka suka yi imani wa Allah subhanahu wa ta'ala wa sadaqu imanahum bi a'malihim suka gaskata imanin su da ayyukan da suke aikatawa idan ka yi imani da zuci to a ganka kana aikata ayyuka na imani to waɗanda suka yi imani da zuciya sannan kuma ayyukansu ya gaskatar da imanin su sai Allah ya ce wa amilu salihat suka aikata ayyuka na gari ba ka ce kawai ka yi imani kuma babu ayyuki to bayan imani aiki ya biyo baya sai Allah ya ce lahum maghfiratun haqiqan suna da wata irin gafara sai Allah ya kashe a sifa ta na kira watan dan a boye girman gafara tana da yawa kenan Allah ya ce lahum maghfiratun suna da wata irin gafara a gun Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta musu duk abin da ya gabata nami zunubansu sannan wa rizqun karim da wani arziki wanda yake karim mai girman gaske malaman tafsir suka ce fa huwa aljanna shine aljanna har ma wani malami da ake cewa eh, Muhammad bin Ka'ab al-Qurzi yake cewa idan ka ji Allah subhanahu wa ta'ala ce rizqun karim ce kawai aljanna ce eh, to Allah ce wa'anda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala bayan sun yi imani imani a zuci suka biyo imanin su da mi da ayyuka na gari ga imani a zuci kuma ga aikatawa a gabbai Allah ce lahum maghfiratun wallahi nayi alkawari na gafarta musu kurakuran su bayan gafara Allah ce kai wa rizqun karim da kuma arziki wanda yake arziki mai girman gaske shine aljanna Allah subhanahu wataala ai ba arzikin da yake Allah ya sanya ka aljanna kuma Allah ya ce ka shiga aljannar ban ƙara wushi da kai to Allah ka sanya mu aljanna sai Allah ya ce wallazina sa'u fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim Allah ya ce wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim amma kaga wa'anda suke kokarin banna suke kokarin bata addinin Allah suke kokarin su kawo wasu abubuwa na banna a cikin ayoyin Allah subhanahu wataala Allah ce wallahi mu'ajizina kasassu ne wanda suke kokarin su cusa wata banna a cikin ayoyin Allah subhanahu wataala Allah ya ce mu'ajizina wallahi kasassu ne ma'ana wa'anda ba su karbi kira na annabi Muhammad sallallahu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ba Allah ce to wa'annan mutane suna kokarin su su watan su taushe ayoyin Allah wa'anda suka musulunta su taushe su akan bin addinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wallahi mu'ajizina sun kasa kasa shine Allah ya ce ba sa iyawa Allah ce walahum azabun ulaika ashabul jahim wa'annan mutane fa su ne ma'abuta hutar jahim Allah ya kare mu Allah ce makomar su a gobe alkiyama bayan mutuwa idan an yi tashin alkiyama Allah ce ula'ika ashabul jahim wa'annan su ne wa'anda suke ma'abuta hutar jahim Allah ya kare mu sai Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasul رسول نعم.
ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم
Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimu Allahu ayati wallahu alimun hakim Allah ya ce wa ma arsalna ba mu taba aiko wani manzo ba wala nabiyyin ko kuma wani annabi da muka turo illa iza taman min kablika a gabaninka kai manzan salam ba taɓa samu wani annabi ba gabaninka kai manzan Allah ko kuma manzon da muka turo kakin zawwa ka kai manzan Allah Allah ce illa iza tamanna yayin da yake karanta ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala shi wannan annabi ko manzon idan yazo yana bayanin hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce alka shaytanu fi umniyatihi shaytan zai yi kokari ya jefa wani zance daga cikin abin da annabi yake karantarwa don yimi ya faɗa wa mutane abin da ba shi ba babu wani manzo in ji Allah subhanahu wa ta'ala ko wani annabi da muka turo da annabta da sako face lokacin da yazo yana karanta sakon Allah Allah subhanahu wataala sai shaidan ya yi kokarin ya tura musu wani abu ya tura ya sanya manzon ya faɗi wani abu wanda yake ba haka ba Allah ce fa yansakhu Allahu ma yulqi shaitan sai Allah subhanahu wataala ya gudda abinda shaitan wato yake kokarin mi jefawa ko ya jefa musu sai Allah subhanahu wataala ya kare annabawan Allah daga yin abin da yake ba haka ba sakon Allah kawai za su isar malaman tafsiri suka ce to a wannan ayar da Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyi suka ce akwai bambanci tsakanin ar-rasul da annabi ya ga ce ar-rasul suka ce daban annabi kuma daban har suka ce kullu rasulin nabiyyin wa laysa kullu nabiyyin rasul dukkanin manzo annabi ne amma ba kowane annabi yake manzo ba ko na fahimta kullu nabiyin eh kullu rasulin nabi dukkanin wani manzo annabi ne amma walaysa kullu nabiyin rasulin ba kowane manzo ba annabi yake manzo ba mun fahimta a ce ar-rasul shine wanda Allah subhanahu wataala zai turo da littafi ya zo ya kansa da mutane ya aka ce annabi shine wanda za a turo amma biduni kitabin babu wani littafi da za a bashi mun fahimci karatun to Allah ya ce ba wani annabi za mu turo da littafi ko kuma wani manzo da za mu turo da littafi ko kuma annabi da za mu turo zuwa ga mutane musu wa'azi face lokacin da ya zo yana karanta musu ayoyin Allah subhanahu wataala shedan zai kokarin ya jefa wani abu na kuskure a cikin halshe sadan ya gai ba haka ba sai Allah ce fa yansakhu Allahu ma yulqi shaytan sai Allah subhanahu wataala ya gudda ai annasakh bi ma'ana izala sai Allah ya gudda abinda shedan ya sumi yake kokarin tusawa a cikin halshen annabawa summa yuhkimu Allahu ayati sai Allah subhanahu wataala ya hukunta ayoyin Allah subhanahu wataala ya hukunta ayoyinsa abinda yake da bukata na zancen abinda ake bukata na sakon abinda ake bukata na karatun shine abinda annabi zai kata da al'ummarsa domin a gane maka wato abinda na aya take kantarwa dan ka gane cewa shedan wato ko da yaushe yana kokari ne ya gane cewa wato ya ja hankalinka akan ya kaka zuwa gabata wallahi hankalin shedan bai kwantawa ba ce sai ya ganka kayi wa shirka Allah subhanahu wataala shirka idan kana son ka ga shedan ya baka lafiya ya daina damunka ya daina adabanka ya aje maka manyakin sa da kai shine lokacin da ka kafircewa Allah subhanahu وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعيد أكل يا إن الشيطان يكي دري درانا سابي دمريتي كودا يوشي أشبن تكت أبين الشيطان يكي دبقاتا أرايوا يغنك كي مسلمي باوان الله أهل السنة مبوتا الله سبحانه وتعالى يغنك كاسا الله سبحانه وتعالى وكما كابر الدين الله سبحانه وتعالى إذا كبر كبر بوتر الله سبحانه subhanahu wataala sai ya ji wato hankalinsa ya kwanta idan yayi yayi yaga ya kasa cin nasara akan ka aikata shirka sai ya ce maka to haba malam kai yanzu shikenan kullun eh ana kana iya tarawihin ka aje ta ka bari sai tsakar dare ta hilada haka zai zai ce maka to shikenan ka zo kai tarawih ka bari da dare ka tashi kai eh lokacin Allah yake saukowa sai ke zama ka fasa tahiya tarawih kaga ya ci riba akan ka kenan yayi ne wato in kaga haka nan yayi kokarin ya sanya ka wani abu na sabon Allah ka kasa yi yanzu sai kokarin hana ka wani aikata aikin alkhairi idan shedan yayi yayi ga dan annabi Adam akan ya tusa mata wasu aqida ta saba ma Allah subhanahu wataala idan bawan Allah ya bi ya ki wannan abin to abu na fara da shedan zashi shine sai ya dibe wani aiki na alkhairi da kake yi sai ya hana ka aikatawa sai ce to jiya ka ta ganin mara lahiya yau ka je ganin mara ko baka shiga kai ka kana shan isansi kuma isansi yana ƙara kuɗi ka zo nan ka ga kuma aljon ka babu ko dala ka zo nan ka huta ka ce kai wallahi haka nan na kaga ya ci riba akan ka Allah ya kare mu Allah ya kare mu daga cin galabar shedan akan mu to Allah ya ce ba wani manzo ko kuma annabi da muka turo face lokacin da yazo yana mutanensa bayani shedan zai yi kokarin ya tusanya wani abu domin kafirai su ji wani abu wanda ba shi ba amma Allah subhanahu wataala sai ya shafi abin da shida yake sanyar yake radawa yake jefawa sannan ya hukunta ayoyinsa sai Allah ya ce wallahu alimun hakim Allah subhanahu wataala alimu masani ne shi Allah subhanahu wataala masani ne yana sani da komi ba abin da zai faruwa face waton ilimin Allah subhanahu wataala yana nan rubuce a cikin lauhil mahfuz sannan kuma hakim akwai hikima gwani ne akan tsara lamuransa sai Allah ya ce ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاك بعيد الله يتي ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد معناه Allah ce liyaj'al Allah domin Allah subhanahu wa ta'ala liyaj'al ma yulqi shaytan fitnata lilladhina fi qulubihim marad dan Allah subhanahu wataala ya sanya abinda shedan yake jefawa wato ya zamanto fitina lilladhina fi qulubihim marad a zuciyar wa'anda a wa'anda a zuciyar wa'anda akwai rashin lafiya a zuciyarsu mutanen da akwai rashin lafiya a zuciyarsu liyaj'ala ma yulqi shaytanu fitna domin Allah subhanahu wataala ya sanya abinda shedan yake je jefawa wacan yake kokarin cusawa har an ba su gayyi Allah ce fitna dan ya zamanto jaraba ibtila'un kenan ikhtibar wa imtihan zai zamanto jarabawa amma gawa lillazina fi qulubihim marrun da wa'inda a zuciyoyin su akwai rashin lafiya nami akwai shakka da shirka da kafirci da munafirci a cikin wannan shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ce inna fil jasadi lamudgha lalle tabbas a cikin jiki annabi ce lamudgha akwai wata tsoka idza salahat idan wannan tsokar ta gyaru manzala ce salahal jasdu kullu dukkanin jiki ya gyaru wa idza fasadat idan ta ɓace manzala ce fasadal jasdu kullu dukkanin gaba da jiki ya ɓaci idan jiki tsoka a zuciyarsa ta gyaru annabi ce ala wahiyal qalb ita ce zuciya idan zuciya ta gyaru idan zuciya ta gyaru manzon Allah ya ce wallahi jikin ya gyaru idan zuciya ta ɓace to dan adam gaba da jikinsa ya ɓace shi da Allah ya ce dan ya sanya watan abinda shaidan yake jefawa ya zama to fitina ga waɗanda a zuciyarsu akwai rashin lahiya da munafirci Allah ce walƙasiyati qulubihim ko qulubuhum da wa'anda watan zukata suka kekashe akwai wanda zukata su sun kekashe su ne mi su ne yahudawa suka ce ai almushrikun su ne mushrikai wa'anda zuciyar ta riga ta kekashe shi da Allah ke bada labari ce summa qasat qulubuhum min ba'di zalik summa qasat qulubuhum min ba'di zalik fa hiya فالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله
Allah ya ce sun makasat qulubuhum sannan zukatansu su Yahudawa ta ƙeƙashe zuciya ta ƙeƙashe ba imani ko da a cikin zuciyar Allah ce kai fahiya kal hijara zuciyar ba Yahudiya da ita da dutse Allah ce kamar ɗai kamar dutse take au ashaddu kaswa ko kuma ba Yahudan ma yayi watan zuciyar shi tahi watan dutse tsananin ƙeƙashewa Allah ya kare mu da ƙeƙashewar zuciya to shi da Allah ya ce wal qasiyati qulubuhum da waɗanda zukatansu suka mi suka kekashe suka kekashe su da yahuda da mushrikai sai Allah ya ce wa inna zalimina lafi shiqaqin ba'id haqiqan zalimai ai al mushrikuna kafirran makka da kuma yahudawa Allah ya ce lafi shiqaqi suna cikin jayayya wa addinin Allah subhanahu wa ta'ala ba'idin kuma mai nisa Allah ya kare mu da jayayya da addinin Allah sai Allah ya ce وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم
Allah ya ce وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan kaga su kafirai idan aka zo ana karanta da alkur'ani to yana ƙara musu mi bakin ciki a rayuwa amma su masu imani Allah ce wali ya alama allazina utul ilma domin waɗanda aka bai wa ilimi su sani da sani annahu alhaqqu min rabbika cewa wannan alkur'ani da kake karantawa haqqun min rabbika gaskiya ne daga ubangijinka amma su can za ya ƙara musu mi bijirewa addinin Allah amma masu imani Allah ce wali ya alama lazina utul ilma annahu alhaqqu min rabbika domin masu imani wato su gane cewa masu wanda aka bai ilimi su san cewa wa'annan alqur'ani fa gaskiya ne daga wa daga ubangijinka kaga nan ma Allah subhanahu wataala ya yabi ma ya yabi masu ilimi shi yasa wallahi dan adam ilimi rayuwa kwatankwata annabi adam ba ta tafiya sai da ilimi duniya kake bukata nemi ilimi lahira kake bukata ka nemi ilimi kaga nan Allah ya bambanta masu ilimi wanda ya ce wani bawan Allah yake cewa man arada duniya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm wa man aradahuma ma'an fa alaihi bil ilm fa inna li ilma miftahul hayat duk wanda yake bukatar Allah ya bashi duniya duniya yake bukata malace ka nemi ilimi idan lahira kake bukata ka nemi ilimi idan kana son Allah ya hada maka duniya da lahira ka nemi ilimi to Allah ce domin masu ilimi su gane cewa lalle wannan alqur'ani da ake karantawa haqqun min rabbika gaskiya gaskiya ne daga ubangijinka fa yu'minu bihi sai su yi imani da shi bi ma'ana sai su gaskata da wannan alqur'ani Allah ce fa tukhbita lahu qulubuhum sai zukatan su ta kaskanta ta karaya ta bi wannan alqur'ani kenan fa tukhbita lahu qulubuhum sai zukatan su ta mi ta kaskanta ta karaya ta bi karatun alqur'ani sai Allah ce wa inna Allah la hadi alladhina amanu lalle tabbas Allah subhanahu wa ta'ala mai shirye da wanda suka yi imani ne mai dora wa'anda suka yi imani ne ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wata ke almustaqim allazi la iwaja fiha hanya da babu karkata a cikinta Allah yana dora masu imani akan hanya da tun daga duniya mustaqima zuwa aljanna Allah ka dora mu akan wannan hanyar sai Allah ya ce ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم Allah ya ce wala ya zalu lazina kafaru fi miryatin min hatta ta'tiyahum as-sa'a baghtatan aw ya'tiyahum azabun alim wala ya zalu lazina kafaru wa'anda suka kafirta suka yi butulci wa addinin Allah da kuma ni'imomin Allah akan su Allah ce wala ya zalu ba za su gushe ba fi miryatin minhu suna masu kwankwanto da shakka game da shi to da game da mi nan ne malaman tafsiri sai suka yi sabani wasu suka ce minhu ya'udu ila alquran wasu suka ce a'a minhu ya'udu ila sa'a ba za su gushe suna masu shakka game da addinin Allah ba suna masu shakka game da alqur'ani mai girma hatta ta'tiyahumus sa'a har sai alkiyama ta zo musu bagta ai faj'atan kai tsaye kawai sai mutun ya waye gari ya kansa alkiyama Allah ce aw ya'tiyahum azabu yawmin aqim ko wata azaba na wani ini wanda yake yankakken ini bakararen ini aka ce aqim abinda baya haihuwa الشيء العقيم الرجل العقيم أي الذي لا يلد ونمج النبي أي مشاكل كما عقيم تو الله تي أو يأتيهم عذاب يوم عقيم كوكما عذاب توني إيري وانده كي بكراري ta riske su malamai suka ce me yasa aka ce aka kira alkiyama da yawmul aqim suka ce saboda babu wani ini shine yawmul akhir inin karshe shi yasa duk abin da bai da na biyu sai a ce masa al akhir sai a idafa al akhir gare sa shi yasa malamai suka ce daga cikin shuhur na na islamiyya akwai rabiul awwal sai kuma muna cewa rabiul thani suka ce malamai duka suka ce kuskure ne ba a cewa rabiul thani sai dai rabiul akhira saboda daga wani rabi'i babu shi aka ce rabiul salis ya samu rabi'u salis da an kawo al'akhir to abai ne wanda babu wani karshe sai Allah ce ya kira shi alkiyama yawmul akhir ranar karshe inin karshe wanda babu wani ini baya gare shi to yawmul aqim rani rana da take alaqim wanda yake na bakarare wanda ba zai aifi wani ini ba baya gare shi ba za a samu wani ini ba baya wannan ini sai Allah ya ce الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم Allah ya ce almulku yawma idhin lillah yahkumu bainahum falladhina amanu wa amilus salihati fi jannatin na'im almulku mulki fa a yaushe a inin alkiyama kenan Allah ce yau izin a wannan rana lillahi na Allah subhanahu wa ta'ala ne shi ne wanda yake mulki a inin alkiyama babu wani wanda zai mulki a inin alkiyama ka san nan duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wasu aran mulki ko to a inin alkiyama babu aran mulki muna fahimta Allah ya ce almulku yawma idhin lillah mulki fa a wannan rana ta alkiyama rana da babu wani ini baya gare shi Allah ce lillah yana gun Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya ce maliki yawmiddin mamallaki ne mulkin ranar sakamako ranar tashi alkiyama kenan shi Allah ya ce yahkumu bainahum Allah zai hukunci tsakanin masu imani da kuma wa kafirai a gobe alkiyama za a sanya masu imani a ina a aljanna kafirai kuma za a sanya su a gidan da ya dace da su shine huta sai Allah ce fallazina amanu amma fa kaga waɗanda suka yi imani wa Allah subhanahu wataala bayan imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka nagartatu ayyuka na kware sai Allah ce fi jannatin waɗannan mutanen waɗanda suka yi imani bayan imani ga sallah ga azumi ga qiyamul laili ga sadaka ga ziyarar marin lafiya ga tasbihi ga tahmidi ga hailala ga taimaka mu wanda ba su da duka ayyuka alkhairi dai ko Allah ce to wa'annan mutane Allah ce fi jannatin wallahi suna cikin aljanna wace irin aljanna Allah ya ce ma aljanna ta an'im ta ni'ima wanda ni'imar ba ta kacewa a cikin aljanna Allah ce waɗanda suka yi imani Allah subhanahu wataala bayan zuciyar ta gaska zuciyar tana cike da tsantsar imani to bayan sun yi imani a zuci sannan suka bi gaban su da aikata ayyuka na alkhairi za a tashi a yi sallah a yi azumi a fi da zakka a tagai mara lafiya a yi tasbihi a kyautata ma uwaye a yi kaza duk wani aiki na ibada suna kokarin kwatanta ayyukansa to Allah ce fi jannatin na'im suna cikin aljanna wadda take ta ni'ima Allah ya sanya mu wannan aljannar ni'ima ko da yaushe ba sa da buƙatar komai na wahala Allah ce aljanna ce ta mi ta ni'ima za a sanya su a cikin wannan wannan agobi alkiyama ai an-na'im al-muqim ni'ima take mai dawwamammiya wadda ba ta kantsewa wadda ba ta yankewa Allah ya sada mu da wannan ni'imar sai Allah ya ce wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina fa ulaika lahum azabun muhin Allah ya ce wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina fa ulaika lahum azabun muhin amma kaga wa'in waɗanda suka kafirce wa ni'imar Allah subhanahu wataala suka bi bin dokokin Allah subhanahu wataala suka yi kunnan uwar shagu da abin da ake karanta musu dare da rana ta saki Allah ta saki manzon Allah ta saki karantarwa ta addinin Allah ta riƙe wani abu wanda ba Allah subhanahu wataala ba a rayuwa sai Allah ya ce wa kazzabu bayan ta kafirce wa Allah subhanahu wataala ta zamanto mushrika ko bayan ya zamanto mushriki yana shirka wa Allah subhanahu wataala sai kuma ya karyata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala me karanta aya shine kai jayayya ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ce Allah ya ce ka ce amma ka ka karanta Allah aya Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce fa ulaika amma kaga ire-iren wa'annan mutane Allah ce fa ulaika lahum azabun muhim wa'annan tabbasa da azaba azaba ta walakanci a ina alkiyama Allah ya kare mu wanda zai karyata Allah zai kafirce wa ni'imar da Allah ya yi masa ka dibi ni'imar da Allah ya maka ba su ba su kilguwa wa in ta'uddu ni'matallahi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalum kaffar Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi wallahi idan kuka yi kokarin kidaye ni'imar Allah subhanahu wataala akan ku Allah ce la tuhsuha wallahi ba ku iya kirge su nemo yan Allah kanku ko kuna iyawa ba za mu iya ba ka dibi ni'ima ta Allah subhanahu wataala da Allah ya tashi sai yayi ka mai hankali mu nema ce ko ba nema bace sai Allah yake da kunne guda biyu kana ji nema ce ko ba nema bace sai Allah maka idanu guda biyu kana gani nema ce ko ba nema bace sai Allah ya maka hannu domin ka doka ka aje nema ce ko ba nema bace ci ne idan ka tahi ka dawo nema ce ko ba nema bace sai Allah ya maka idan ka ci abinci wato akwai wani inji a cikin ka wanda yake narke abincin sai ya fidda mai kyawo ya maida shi da kote ya zama to abin da zai amfane ka wanda baya da amfani sai Allah ya maka sanadari har ya tafi da shi nema ce ko ba nema bace to ga rana da wata ni'ima ce Allah ya maka domin ka fito ka nemi abinci Allah ce da za ku iya kidaye ni'imomin Allah a kanku wallahi la tuhsu ba ku iya kirkici amma sai dan adam akwai shi da mai zalunci da kuma yawan kafircewa to Allah ce amma kaga wallazina kafaru wa'anda suka kafircewa ni'imomin Allah subhanahu wataala wa kazzabu bi ayatihi suka karyata ayoyin Allah madaukakin sarki a ce Allah ya ce ya ce kai da Allah ka cika mu da wa'azi a ce manzon Allah ya ce ya ga abin kuma ya sani wallahi duk wanda ya san aya ta alqur'ani ko hadisi na manzon Allah sallam kake aiki da shi a inin alkiyama sai Allah ya maka shari'a dan baka dan baka wannan aiki da aya da fuskantar ba shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace yan jahannama a yayin da suke cikin jahannama ana yi musu azaba azaba ta kai azaba ba sa ji ba sa gani walakanci kala kala cikin jahannama amma duk da musibar yan jahannama suke ciki manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ce za su hango su mutane cikin jahannama jahannama su azaba su ta sha bin wanda yadda ake ma'in jahannama azaba sai ce bari mu je mu ga ko suwa ne wai suwa ne miya suka yi kuma ake musu wannan azaba suna zuwa sai zo su gaske wanda suka yi karatu ne kuma ba su aiki da karatunsu sun ce aka rama kallahu malam ba dole kai kai wani wa'azi ba kace a bar kaza abu- abu- abu- kaza mai kyau kaza bai da kyawu sai ce tabbas ni ne muku wa'azi a duniya amma hakika ina ce duk abin da nace ai na alkhairi ne ban aikatawa in nace ai sadaka ko da ina da kuɗi cikin aljihu ban iya taimakawa nace aje gane marashin lahiya ga ni zaune kawai sai dai fira ta banza ko ban ita yan gano marashin lahiya in nace ai kaza da alkhairi ni ban yi in nace a bar kaza sabon Allah bai da kyawu ni ne farko wanda ake gani na fara aikatawa in nace ayi ban yi in nace a bari kuma ban bari shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hadisin Imam Tirmizi da ya rawaito yace farko wanda za a fara turawa jahannama su ne malumai da masu iko mutane guda uku za a fara turawa jahannama kakin a fara sa yaku bayu mutane guda uku manzo Allah ce akwai malami Allah zai ci sa a kira malami irin kiyama Allah ce wani ka tuna ni'ima da ne maka a duniya ce Allah tabbas ka min ni'ima ni'ima ta ilimi na zo na wa'azi an saurara nayi kaza nayi kaza sai Allah ya ce to ya kai da ni'imar ya ce Allah aiki alkhairi ne Allah ya ce ƙarya kake kai na danda a ce kawai kai wani akwai sadadin murya sai Allah ya ce mala'iku kama su fitura shi jahannama Allah ya kare mu sai a kira mai kuɗi na biyu a ce wani wace nema duniya wace nema ne maka ya ce ya Allah tabbas duniya ka min nema ka bani kuɗi na ji daɗi ya Allah duk zahin da aka ta wallahi ba san ko ai zai kullun cike ya siniki duk zahin da ake shi bai sa ana yi ba duk wata tsaya da ake ciki shi bai sa ana an an shiga cikin wani hali ba ya ce Allah ka min nema sai Allah ce tafi kada duke da nema ka sai ya Allah na gina masallaci ya Allah na dauke wani lima Allah ce kai ka yadan dai a cewa ne kana yi na kuma an dai gai baka lalala ya ce Allah Allah ya ce malaiku kama shi ko jahannama da shi sai Allah ya kira a kira mai iko a ce wane ni'ima da aka maka ka tuna a duniya wace ni'ima ce ce Allah tabbas ka ba ni ke gai ana ji mu daure wanda muke so mu bar wanda muke so eh sai Allah ta bi kai Allah ta bi shi bi kai da wannan abin ce ya Allah ai mu yi kokarin mun bari ai wa'azi ce Allah ya dai hikarin ku da Allah ce ai dai hikarin ka na dole dole ka bari bai da ka iya yi ƙarya kake Allah ya ce ku tura shi ma tura shi jahannama Allah ya kare mu to shi da Allah ya ce wallazina kafaru amma kaga wanda suka ƙarya cewa Allah subhanahu wataala wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wataala Allah ce fa ulaika lahum azabun muhin amma kaga wa'annan mutane wallahi suna da azaba ta walakanci a gobe alkiyama Allah ya kare mu sai Allah ya ce والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا
na'am وإن الله لهو خير الرازقين Allah ya ce wallazina hajaru fi sabilillahi thumma qutilu aw matu la yarzuqannahum Allahu rizqan hasana wa inna Allaha lahuwa khairur raziqina wallazina hajaru amma kaga wa'anda suka yi hijira daga garin su suka koma wani gari da ake bautawa Allah suka bar garin da ake sabon Allah subhanahu wataala kaga wannan ana bayani wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sahabban manzon Allah kenan sun yi hijira sun shiga cikin tsanani na rayuwa a garin makka an tsanatar da su an yi musu azaba nau'i nau'i daga ƙarshe suka yi hijira to Allah ce wallazi na hajaru amma kaga waɗanda suka yi hijira fi sabilillahi dan daga kalmar Allah subhanahu wataala dan dai addinin Allah ya zamanto ko ina hu ihyal uliya Allah ce summa qutilu sannan aka kashe su a gun hijiran da suka yi bayan sun hijira aka kashe su a gun yaƙi au matu ko kuma suka mutu saman gado ba tare da su wajen yaƙi ba Allah ya ce la yarzuqannahum Allahu rizqan hasana hakikan Allah subhanahu wataala zai arzita su arziki kyakkyawa shine Allah subhanahu wataala ya sa su ji daɗi a duniya sannan kuma ya sanya su aljanna sala ce wa inna Allah lahuwa khairur raziqin Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake kiyayye mai arziktawa duk duniya ba wanda yake arziktawa wanda yake ba rayuwa ka dibi dan adam in nazo na ce ka zo ka ce a baka jika aka baka gobe ka koma a baka jibi ka koma ka za a ce kai an gaji da kai amma shi Allah subhanahu wa ta'ala in baka roƙonsa man lam yas'alillah ya ghadibu alaihi duk wanda bai roƙon Allah Allah shi yake da shi amma dan adam in ka zo ka tara mai hannu yau gobe jibi to zai gaji da kai amma shi Allah subhanahu wataala bai gaji kawai ka roke sa kawai Allah yana jiran ka roke ya baka to shine Allah ya ce wa inna Allah lahu khairur raziqina kaga wanda suka yi hijira suka bar gari aka ce hijira shine a bar gari na kafirci zuwa garin da ake bauta Allah subhanahu wataala shine ma'anar hijira sannan kuma ko da kowane zamani ana hijira garin da kaga ana sabon Allah kana yi ka bar shi Allah ce waɗanda suka yi hijira dan Allah subhanahu wataala sannan kuma aka kashe su ko kuma suka mutu ba tare da yaƙi ba Allah ce wallahi Allah sai arzikta su arziki kyakkyawa sannan kuma Allah subhanahu wataala shine fiyayye wanda yake arziktawa ya Allah ka arzikta mu sai Allah ya ce لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم Allah ce la yudkhilannahum mudkhalan yardunahu hakikan Allah subhanahu wataala zai shigar da su wa'anda suka yi hijira suka yi jihadi dan ci gaban addinin Allah Allah ce zai shigar da su a ina mudkhalan yarduna Gida- wurin shiga da su kansu za su da wannan gidan kai kanka ka san aljanna ya sanya ka aljanna ba karamin jin daɗi za ka yi ba ka duk abin da kake da bukata akwai shi na jin daɗi ga yaran da za su kula da kai Allah ce za mu sanya su gidan da za su yarda da wannan gidan tashi kuma Allah ya ce maka ba a ƙara hushi da kai kuma ga za ka zo kai munajaci da Allah subhanahu wataala ka zo fadar Allah ku yi hira sannan kuma Allah za a baka damar ka ga Allah visa bi ai ka san dole ka yarda ya ko shugaban kasa ya ce maka wane ka zo a pale presidential ka zauna ki kasan kanka wallahi ba karamin yin abin da aka yi maka ba a ce maka isu al- al- shugaban kasa ya ce ka koma pale can ya mai ka zauna pale presidential ka je kawai ka can ka zauna ai la la khawfun alayka kenan a duniya kago har kai da kai talauci kenan da kai babayi sai wani gyaran Allah to balle Allah ya ce maka ka shiga aljanna ba a ƙara washi da kai abi ai ka san kai da kanka an yaba ka a ce wani ka zo ku yi munajati da shi shugaban kasa a ce wani kawai a zo a ce ku turo min a tura min wani ya je can prison sai ya zauna kuma kullun zaka zo mu gaida mu da kai za mu yi hira ta awa guda kai da shugaban kasa to balle wanda ya halicci duk duniyar nan gaba daya kuma komai yake a hannunsa Allah ce za mu sanya su gidan da sun yarda da shi sannan wa sai Allah ya ce wa inna Allah la alimun hakikan Allah subhanahu wata'ala yana sane da mi ai bi man yuhajir wa yuha- wa yujahid fi sabilihi da wanda suke jihadi suka yi hijira kuma dan Allah subhanahu wata'ala wa man yastahiqu zalika da wanda ya cancanci wannan a sashi wannan gidan ba kowa cancanta ba akwai wanda suka cancanci wannan gidan sai Allah ce kuma halim Allah subhanahu wata'ala mai dauriya mai juriya ne akan irin sabon Allah da ake amma kuma Allah ya kale Allah yana gani bisa kasar shi ai sabon Allah kuma Allah ya kale Allah ya baka dukiya ce ka fita zakka ka kiya Allah ya ka- ya- ya- ya kore maka kasa ya ce ka bauta wa Allah ka ta kana zina kaga Allah yana da hakuri da bai da baba da baba hakuri kuma kaga da ya halaka da kowa da kowa amma Allah ya zama sai ya zama to mi halimu akwai juriya da hakuri a kansa sai Allah ya ci ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور Allah ya ce zalika wa man aqaba bi mithli ma uqiba bi thumma bughiya alayhi la yansurannahu Allah inna Allah la afuwun ghafur kaga wannan nan zaka da fi'i ai mubtada ne amma zaka da masa khabari ai zalika al'amur wannan yadda al'amarin yake fa wa man aqaba duk wanda yayi uquba ya mai da wani hukunci bi misli ma uqiba bihi da irin kwatankwacin ukubar da aka yi masa wanda ya ukuba kwatankwacin ukubar da aka yi masa thumma bughiya kuma sai aka so a ƙara zalimtarsa Allah ce la yansurannahu Allah wallahi sai Allah ya jabake shi wannan aya ta sauka ne lokacin da sahabban manzon suka yi hijira suka bar makka suka je madina zaga mutum da dukiya a garin makka mai kuɗi ne cikin garin makka amma ya zo madina ya zama tobe da komi sai ya koma kwana cikin masallaci dan babban dan kasuwa ne a makka amma gashi garin madina masallaci yana kwana bai da hurin bai da gidan kwana balantana kuɗin kasuwanci sun bar matansu sun bar dukiya sun bar gidaje sun bar sana'o'insu sun tahi ne ba don kowa ba sai don ci gaba addinin Allah ka jama'a mu ce Allahu akbar bayan Allah sun bar ga matansu ga ɗiya ga dukiya ga uwayensu ga kasuwanci duk suka bari suka fita kawai dan dai addinin Allah ya ci gaba dan dai a ce sunna saka a duniya kaga wannan ba karamin cin nasara bane a rayuwa to lokacin suka je madina babu ba su da komi su zama talakawa to wata rana abu sufiyan ya fito daga sham zai te madina ya yo oda kaya na 'yan kasuwan makka sai manzo Allah ya ji labari da ya ji labari sai ya ce to yadda za a yi bari mu musu yar tarbe kuma tun da ga wancan dukiyar mu can a makka muka baro to sai a yi tilka bi zaka kenan sai a sai mu amshi dukiyar su suma dan Allah wanda aka ya baro gidansa da matansa da dukiyarsa da shagonsa da duk abin da ke ciki ya baro gari aka koro sa ya bar yadda kuma wani gari dan ka zo da wani abu ya amshi marmakon nashi yayi laihi shi da Allah cikin zalika wa man aqaba bi misli ma uqiba alayhi kaga bihi wannan sakamako wanda yayi wata ukuba da wanda ya masa ukuba kwatankwacin irin yadda yayi Allah ce la yansuranna wallah lokacin da Abu Sufyan ya ji labarin cewa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai taso ya tarbe sa shi da watan jama'a ta musulmi sai ya tura garin Makka ta kwana bi yace a je a ga ma Qurayshawa a ga masu Abu Jahal cewa ga Muhammad dan yazo zai ta zai karatu zai kabe dukiyar sai ya canza hanya sai kuma kamal Annabi labarin cewa ya canza hanya sai annabi ce to bari mu rigaye shi aina a badar kenan sai annabi ya tarbe to lokacin sai aka aka ba annabi labarin cewa akwai tawaga guda biyu ce ga tawaga Abu Jahal daga Makka za ta zo ta yaƙe ku ga tawagar Abu Sufyan kuna kokarin mi ku kaci dukiyarsu ga yaƙi kuma ga wancan shi da Allah ya ce yana muku alkawal da ta'ifataini ko wa tawadduna anna ghayra zati shawkat takunu lakum ga yaƙi kuma ga dukiya kuna da neman wanda babu yaƙi ku samu dai ina ma a ce ku riski wannan rundunar sabon manzo suna gure su sai su su haɗu da Abu Sufyan su duke da su koma da ita Allah ce ga waccan da can ana ga yaƙi can to a ƙarshe sai Allah subhanahu wataala ya nuna wa manzon Allah cewa mutanen Makka duka lokacin sabi ba su ce ɗari nawa ba su ce ɗari biyar amma wace sun yi dubu kaga sun linkan yasu shi ne lokacin annabi ya mafalkin cewa lalle tabbas aka nuna manzon Allah cewa ɗan kaɗan ne aka fito aka yaƙi kuma manzo sallan ya suka ci nasara musulunci ya ci gaba yaƙi na farin kenan da aka fara yi aka ci nasara aka kakkashi kusan manyan manyan kafirai guda saba'in annabi aka samu ganima aka kwaso ganima aka dawo gida to shine Allah ce la yansurannahu Allah sun zalunce ku can to kuma yanzu babu laifi ku koma da dukiyarsu Allah ya ce babu laifi sai Allah ya ce wa inna Allah inna Allah la afuwun ghafur lalle Allah subhanahu wataala la afuwu mai yawan gafara ne mai yawan yafuwa ne sannan kuma ghafur mai yawan gafara Allah akwai yafuwa gare shi al'afu yana yahewa abinda aka yi sannan kuma yana gafarta mu duk wanda ya roki gafararsa to Allah subhanahu wataala ghafurun ne mai gafara ne sai Allah ya ce ذلك بأن الله يولج الليل في النهار نعم.
ويولج النار في الليل وأن الله سميع بصير Allah ya ce, Zalika bi anna Allah yulijun laila fi nahari wa yulijun nahara fi lail wa anna Allah sami'un basir. Zalika al'amur yadda al'amarin yake, Allah ce ai yadda bayanin yake bi anna Allah lalle shi Allah subhanahu wa ta'ala yulijun laila yana shigar da dare fi nahari a cikin wuni. Ana cikin dare sai ga kuma mi wuni ya zo ko? Wa yulijun nahara fi lail sannan kuma yana shigar da dare a cikin wuni a cikin dare wa yurujin nahara na shiga da dare fillele a cikin wuni ana dare sai a koma wuni ana wuni kuma sai a mi sai a koma dare Allah ce wa anna Allah sami'un basir lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne sannan kuma basirun mai gani ne ma'ana ai wannan kudura ce ta Allah subhanahu wataala shi Allah zai kawo taimakonsa gami ga wanda aka zalunta idan kana so ka gane cewa Allah yana kawo taimako to ka dibiye da Allah yake shigo da dare ana dare sai ka ga ini ya shigo ana wuni sai ka ga ini ya shigo abinda Allah subhanahu wataala kenan yake nufi sannan kuma Allah subhanahu wataala sami'un basir mai ji ne mai gani sai Allah ya ce ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير Allah ya ce zalika bi anna Allah huwal haq yadda al'amari yake lalle tabbas Allah subhanahu wa ta'ala huwal haq ai al ilahul haq shine ubangijin gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala shine ubangijin da ke mi na gaskiya allazi la tabtaghi li ibadata illa ilayhi yadda ba ta yiwa a jiyo ibada sai go zuwa gare sa لأنه ذو السلطان العزمة سودا الله سبحانه وتعالى شيني ما أبوتين وتملكي وندك دجرما الذي ma sha'a kana wanda duk abin da Allah yake so shi ke faruwa sannan wa ma lam ya sha lam yaku duk abin da Allah bai ga dama kun bai abkuwa a duniya ko wa kullu shay'in faqirun ilayhi sannan kuma dukkanin wani abu a duniya talakka ne zuwa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce wa anna ma yad'una min dunihi hakikan abinda kafiri suke bautawa koma bayan Allah huwal batil ai shine batacce da daga cikin gumaka suke bautawa to nan duka abu batacce ne sannan wa anna Allah aliyul azim Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Allah huwal aliyul kabir Allah subhanahu wa ta'ala shine al-ali wanda yake maɗaukaki sannan kuma alkabir mai girma al'ali malamai suka ce ali watan bi kudratihi ya ɗaukaka da kudurarsa sannan bi zatihi kuma da zatinsa sannan kuma ya ɗaukaka da bi iradati da duk abin da yake bukata ya ɗauka ya ɗaga mutane kenan sannan kuma alkabir mai girma ne Allah subhanahu wataala ai allazi la akbar min wanda ba abin da yake girma Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'a na'am فتصبح الأرض مخضرا إن الله لطيف خبير Allah ya ce alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a shin baka sani ba cewa Allah subhanahu wata'ala shine yake saukar da wata ruwa daga sama fatusbihu al-ardu muhdarra muhdara sai ƙasa ta koma watan ta wayi gari ta kasance watan san watsar baya abin da ke ciki ya fito wake wannan Allah subhanahu wataala shi ke saukar da ruwa daga sama idan ruwan sun sauka sannan kuma abin da ke fitowa na tsirrai sai Allah ya ce sai ya koma tsan washar inna Allah lalle Allah subhanahu wataala latifun khabir mai tausayi ne sannan kuma khabirun mai bada labari ne Allah na tausaya wa bayunsa da yake fitar musu da kabin da ke cikin ƙasa ka yi ruwa ka ji daɗi ka ji sanyi sannan kuma ka je ka yi shuka abin da ke- kake da bukata na abinci ya fito ka ci sannan kuma Allah subhanahu wataala khabiru mai bada labari ne ga irin abubuwan da ka aikata a rayuwar duniya a gobe alkiyama Allah zai baka labari tun daga a tun daga a har z duk aikin da ka aikata a duniya sai an baka labari sai Allah ya ce له ما في السماوات وما في الأرض نعم.
وإن الله لهو الغني الحميد Allah ya ce lahu ma fi samawati wa ma fil ardi na Allah ne duk abin da ke cikin sammai guda bakwai wal ardi kuma a kusan cikin ƙasai guda bakwai wa inna Allah lalle Allah lahu al ghaniyul hamid Allah shine al ghaniyu mawadaci al hamid kuma wanda ya kawata a gode ba wanda ake godewa Allah subhanahu wataala gare shi ne mulkin sa nashi ne na Allah subhanahu wataala ne mulkin sama da ƙasa sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai dukkanin su na Allah subhanahu wa ta'ala ne sannan Allah subhanahu wa ta'ala shine alghaniyu wanda yake mawadaci bai buƙatar komi bai buƙatar komi gare ka Allah subhanahu wataala mawadaci ne baya Allah bai bukata ka tara dukiya ka tura masa shi Allah wadatacce ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace da za a tara tun mutanen farko har zawwa mutanen karshe aljannu da mutane a huri guda kowa ya zo ya gaya ma Allah bukatarsa duk abin da kake da bukata har ka gamsu a zuciyarka baka da ta bukata a duniya muna fahimta a tara tun mutanen farko har mutanen ƙarshe aljannu da mutane duk kowa ya zo ya gaya ma Allah bukatar har sai ka ji cewa a duniya baka da ta bukata a zuciyarka Allah ce na ɗauki bukatar na baiwa kowa bukatar sa a rayuwarsa ta duniya Allah ce wallahi ba ba abin da ke ragewa a kun taskar arziki na face misali ka ɗauki allura ka sanya cikin teku idan ka tsame ke kaga tekun ya rage Allah ya ce arzikin guna ya rage duk duniya tun farko har ƙarshe kowa ya taru a huri guda maza da mata aljannu da mutane kowa ya zo ya gaya ma Allah bukatarsa har Allah ya ba kowa abin da yake bukata sai ka ji a zuciyarka cewa tabbas yanzu a duniya ba ka ta bukatar komi a rayuwa Allah ce na ba kowa abin da yake bukata sai ya ji bai bukatar komi a duniya Allah ce wallahi arzikin da ke guna ba zai rage ba sai in ka misali ka ɗauki allura ka jefa cikin teku idan ka tsame ta kaga tekun ya rage Allah ce wallahi arzikin Allah ya rage kenan faftagu inda Allah rizqa ku nemi arziki wajen Allah subhanahu wataala shi Allah ce antumul fuqara ku ne talakawa amma Allah gani mawadaci ne ku ne talakawa ka kake bukatar yanzu duk dukiyar mutum da za a ce ka tara masallacin nan da kuɗi wa duk a ce masallacin nan inji miliyon miliyon ce a ce an yi an bugo miliyon guda takarda miliyon guda ka tara ta da masallacin nan wallahi sai an ga ka ta shago ne ma baka zama ka cika masallacin nan da kuɗi ka cika shi da kuɗi amma wallahi sai ka haita nema amma Allah bai buƙatar wannan kai kake da buƙata azan masu kuɗi su yi guwa su neman kuɗi su yi kuma guwa wasan kuɗin ko to Allah ya sauke Allah ya bamu masu albarka subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وسلم آمين ربنا عليك توكلنا آمين وإليك أنبنا وإليك المصير ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله ال- هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يا علي يا علي يا حي يا قيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء خزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا باعد بيننا وبين الشيطان ربنا باعد بيننا وبين الحاسدين ربنا باعد بيننا وبين الماكرين ربنا باعد بيننا وبين المنافقين ربنا باعد بيننا وبين خسرة الدنيا والآخرة ربنا باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين السماوات والأرض وكما باعدت بين المشرق والمغرب ربنا باعد بيننا وبين الفقر كما باعدت بين السماوات والأرض وكما باعدت بين المشرق والمغرب ربنا ارزقنا برزق حلال طيب وعملا صالحا متقبلا يا معلم إبراهيم علمنا بعلما نافعا يا مفهم سليمان فهمنا فهمنا فهمنا كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين وسل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين